الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
باب طهارة الماء والثوب والبقعة
باب طهارة الماء to mun gama wato ma'ajibu min hulludu ko
نعم mun yi magana alwala mun yi magana غسل wanka to yanzu shi ruwan da za a yi wannan ibadar da shi ruwan da za a yi tsarkin da shi da ruwan da za a yi alwalar da shi da ruwan da za a yi wankan da shi shine dole sai ya zama ruwa ne wanda yake ɗahiri tsarka to yanzu shine zai mana maganar wato irin nau'in ruwan da za a yi ibada da shi مم.
don ba kowane ruwa ne don yana da tsarki za a ɗauke shi a ibada da shi ba yanzu misalan kamar wato ruwan kullun koko ai ɗahiri ne an yi gasar an tace ɗahiri ne amma kuma a za a yi ibada da shi eh ko ruwan da aka zuba masa a wani abu ne wanda yake ɗahiri ne wanda ya jirkitar da shi to ai kaga jirkitar da shi ɗin da ya yi ba zai sa wato a ce za a yi amfani da shi a ibada ba to shi ne yanzu malam zai mana bayani a irin ruwan da za a yi ibada da shi ma'ana shi ruwan da za a yi ba- ibada da shi dole ya zama ɗahiri ne kuma ya zama na ɗayan sufofinsa bai canja ba launinsa bai canja ba duk da ɗahiri ne wato dole a same shi a bisa launin ruwa in ba dai ruwan da ya samu wato canja kala ta daga inda aka samo shi ba kamar inda aka haƙo shi eh ko ɗanɗanonsa idan ya zama ba ba ɗanɗanon ruwa yake ba kuma ga shi ɗahiri ko kuma warinsa ya zama na yana wani wari ruwan ko yana wani ƙanshin wani abu duk malam zai mana bayani a cikin wannan karatu na yau مم.
shine yace babu daharatul ma'i wannan babi ne zai mana bayanin wato sharaɗin da aka gindaya gindaya cewa kafin a ibada da ruwa dole sai ya zama ruwa ne tsatsarka shine yace to wannan zai magana akan daharatul ma'i tsarkin ruwan ai ma'ana ya tsarkinsa yake wanda ya inganta a alwala da shi kuma ya inganta a yi wanka da shi ko zai gaya mana siffarsa kuma zai gaya mana siffar ruwan da wato ba za a yi amfani da shi wajen alwala ko wanka ba eh wasu ko مم. والثوب kuma zai mana bayani cikin sharaɗin wato tsarkin ita tufa ma'ana tufar da za a yi sallah da ita dole ta والبقعة zama dole ta zama wato ɗahira tsatsarka to shi ma zai mana bayanin tsarkin wato wannan tufsufar sannan zai mana wal buƙati ko مم.
zai mana bayani a cikin wato tsarkin gurin da za a tsaya a yi ibadar gurin da za a tsaya a yi sallah misali مم.
eh وما يجزئ من اللباس في kuma zai mana الصلاة bayani meye menene in ka sa shi ya isa eh a yi sallah da shi tufar da ta isa wato in ka sa ta za ka iya sallah da ita domin ba kowace sufa ce za a yi za a sa a ce za a yi sallah da ita ba shikenan sai ya fara ya ci gaba yake cewa me والمصلي يناجي ربه yace kaga dai mai sallah yunaji rabbahu yana ganawa ne wato da ubangijinsa ma'ana yana ganawa ne da ubangijinsa eh wato فعليه anta abudallaha ka annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yaraka kaga kana ganawa da ubangiji ne to idan ka kai matsayin da za ka yi sallah wato kamar kana ganin ubangiji ne a gabanka shikenan to idan kuma baka kai wannan ba to ka zama fa ka san ka tsaya a matsayin fa innahu yaraka ka tabbatar cewa shi yana ganin ka in kai ba ka ganin shi yana ganin ka eh saboda haka kaga tunda zaka gana da da ubangiji zaka gana to dole ka samu wato tsarki na ita tufar da tsarki na gurin da zaka tsaya ka yarda da tsarki ma na jikinka eh kuma dole tun da aka gana da ubangiji ka samu wato hudurin zuciya da kankan da kai domin yanzu duk wanda aka ce zai je gaban sarki ko gaban gwamna to za ka ga ladabinsa daban yake to yaya za ka gaban Allah ka gani imani ne zai saka ka wato ka kudircewa babu shakka Allah ga Allah a gaban ka kana bauta masa saboda haka sai kana da cikakken wato karfin imani ka rika huzuri ka samu huzuri a cikin sallarka to wannan haka ake so to ba alaihi Ba an alaihi yi an ta'ahabal yata'ahaba.
zalika eh wato fa alaihi an yi haba tunda dai wato mutum ne yana da wato zai gana da ubangijinsa to wajibi ne a kansa shi mai sallah an yi haba wato ya shiri ma'ana ya tattali lizalika saboda wannan wato ganawar da zai yi ma'ana ya tattali saboda sallar eh eh, saboda sallar da abin da ta tara a kansa ita sallar tunda sallar da akwai munajati za ka rika ganawa da ubangiji a cikin sallar sai kai shirin wannan munajatin da za ka yi Mhm.
bil wudu'i to ya wannan tattalin bilulu da yin alwala aw biduhuri ko kuma da ya tsarki shiga shi ne ai wato da yin wanka kai wato in wajaba alaihi in wajaba alaihi in dai duhur.
wato tsarkin wankan ya wajaba alaihi a kansa Eh, idan wato alwala ce take kansa to yayi alwalar dan ganawa da ubangiji Mm.
idan kuma har wanka ne ya wajaba a kansa to wajibi ya tsaya ya wankan Mm.
Eh, idan an samu ɗaya daga cikin mujibat masu wajabta a yi wanka eh, wanda mun faɗe su a karatunmu wanda yake na baya karatunmu na wancan satin mun bayanin abubuwan da suke wajabta wanka kamar wato kaga kamar janaba wajibi a yi wanka kamar mace ta gama haida ko nifasi biki ko jinin istihara to duk wa'annan abubuwa ne da suke wajabta wanka eh, mhm.
wata kunu zalika bima in dahirin wa yakunu Ita zalika alwalar- bima in dahirin da ita alwalar da shi wankan yana kasancewa bima'in da ruwa ɗahirin tsatsarka gair mashubin ba bi wanda najasatin wato gairin wasu ba wanda aka cuɗan ya shi ba bi najasatin da najasa Mm.
eh wanda a- ba ruwan da ya cuɗanya da najasa ba ka gani wato ita najasar ta ta canja halinsa eh ko bata canja halinsa ba in dai najasa ta shiga ruwan ko bata canja wato yanayin ruwan ba eh ko bata canja shi ba to wannan ruwa za a duba a ga wato wace- najasar tana da yawa ko ba ta da yawa shi ruwan yana da yawa ko ba da ba da yawa wanda na ga larbi ne yana can gaba Mm.
amma in dai najasar ta shiga eh kuma muddin dai bata gayyara bata jirkice ɗayan sufofinsa guda uku ba launinsa ko ɗanɗanonsa ko warinsa ehem ta yi amfani da shi na'am wala bima in qad tagayyara launuhu li shay'in wala bi ma'in wala da ruwa wanda kad ta gayyara launuhu wanda launinsa ya jirkita ko ɗanɗanonsa ko warinsa duk ya samu canjin wato ɗanɗano ya samu canjin launinsa ya samu canjin warinsa bishayin da wani abu khaladahu min shay'in haladahu da ya cuɗanye shi min sha'in daga wani abu najisin najisin manajisci ne Au ɗahirin.
ko ɗahiri ne ma'ana in dai wato ruwa ya ɗayan sufofinsa ya canja ɗaya daga cikin sufofin ruwa launuhu au ɗamuhu au rihuhu in dai ya canja sawa'an da ɗahiri ya canja ko kuma da wato najasa ya canja to duk wannan ruwa ba za a yi amfani da shi a ibada ba ba za a yi- ba za a yi- ba za a yi wanka da shi ba na jaraba ba za kuma a yi alwala da shi ba idan ruwa ya canja da najasa kaga in najasa ce ta canja shi to ba ma za a yi amfani da shi ba a wurin mu'amala ta yau da kullum eh amma in canja shi wato in abin da ya canja ruwan ɗahiri ne to za a iya amfani da shi wajen abubuwa na al'ada amma ba za a yi abin da ya shafi ibada wato da shi ba Mhm.
illa ma gayyarat launahu al-ardu sai dai wan- ruwan da wato ƙasa ta jirkita launinsa ne ma da shi illa ma gayyarat ko Mm.
launahul ardu.
Launahul Sai ardu.
ruwan da wato wato ruwan da ƙasa ta jirkita shi misali rijiya da aka haƙa misali an haƙa rijiya sai zama da ruwan ana ebo shi da wato fari na ƙasar rijiyar to kaga wannan ruwa tsatsarka ne wannan canja launin da ya yi ba zai since masa eh, ba zai since masa wato tsarkinsa ba Mhm.
allati huwa biha allati huwa biha wanda ruwan ya zamo daga cikin wannan kasar ya fito na'am min sabakhatin daga wato kasar wato kanwa aw wato kasa mai gishiri ga wani ruwan duk gashi ana samo shi mai zartsi ne ko Mm, ai alama ce ta kanwa kanwa mm.
to wannan ba za a ce dan launin sa ya dan dandanan sa ya canja saboda zartsi ba ruwan daɗi ba ne ba za a yi ibada da shi ba a za a yi ibada da shi Mm, saboda ga ainihin inda aka ɗebo shi yake ba wai wani abu ne sabo aka ɗauka aka zuba a ciki ba da za a ce misali ruwa ne aka samo shi ruwan daɗi sai kawai aka zo aka ebi gishiri aka zuba a ciki sai kaga da an zuba gishiri ai launin su abin nan ɗanɗanon su zai canja to wannan ba za a yi amfani da shi ba shi yasa malam ya ce illa ma gayyara launahul ardh sai dai wanda ƙasa ta jirkita launinsa allaci huwa biha Ai, wacce ita ƙasar wato wata shi ruwan ya kasance biha daga wannan ƙasar ta- daga wannan ƙasar yake mm.
min sabatin da kamar wato ganwa kawo shi ne muka yi misali da ruwan zartsi aw kawai hamatin hamatin ko yumɓu Au ruwan lahu daga da- ƙasa yake ƙas- daga ƙasa aka ebo shi amma ƙasar mai taɓo ce Mm, kaga ruwan zai rika baki baki zai yi mm.
wannan bakin ba zai sa a ce ruwan ba tsarka ba ne saboda ruwan ya samu wannan bakin ne daga nan inda aka aka ebo shi Mm. aw nahwihima ko kuma makamancinsu ko makamancin wannan mm.
eh, wa ma'us sama'i kamar wato kamar ma'u sama'i ruwan sama wa ma'ul uyuni
shiri kaga mai malam ya faɗa a nan cewa in dai ruwa yana da tsarki ruwan ruwan daɗi misali sai kamar masalan iska ta kwaso wani abu ta zuba masa eh, kamar iska ta taso sai ta zuba ko ƙasa a ciki ko wani yayi to shikenan za a cire yayin sai a amfani da ruwan ko kuma ta zuba a masa wato ko ta zuba gishiri eh, ta kwaso gishiri iska ce ta kwaso gishiri ta zuba a cikin wato ruwa wanda yake ɗahiri to kamar malam nan ya ce za a iya amfani da shi shi ma ya ce wato ko da wato wal- wal- wal- ko da ƙasdan eh, wanda yake ya ya ya zamana ya zamana za a bani shi alal mashhuri amma alal mashhuri to kaga idan mala ya ce alal mashhuri to ashe kaga akwai wato muƙabilin mashhuri wanda ba shahararren magana ba ce eh, akwai wanda suke cewa ba za a yi da shi ba to amma waɗanda suka ce za a yi amfani da shi ko zuba ruwan mulhin aka yi ko da ƙasdan ne tunda ya ce alal mashhuri kaga ya fi ƙarfi kenan ya fi yawa Mm.
wa ma'us sama'i wa ma'u sama'i kaga ruwan sama Wa ma'ul ɗahirun uyuni.
ɗahirun lin najasati mm.
Mhm.
wa ma'ul uyuni wa ma'ul uyuni kaga dai ruwan marmaro shi ma ɗahirun Mudahhirun lin lin najasati.
najasati wa ma'ul abari riyan ruwan rijiyoyi shi ma ɗahirun ɗahirun lin najasati wa ma'ul bahari ruwan kogi shi ma dayyubun dahirun mudahirun linajasati najasati wa'annan dukkansu kowanne daga cikinsu ruwa ne wanda yake ɗayyibin wanda yake tsatsarka ko kuma ce mai daɗi ɗahirin kuma tsatsarka muɗahirin mai tsarkakewa lin najasati ga najassu ka gani ruwan sama to ɗahiri ne ko mai mai tsarki ne ko mai tsarkakewa ne Eh, mai tsarki ne aka ta ruwa daga sama to ruwan tsatsarka ne kuma zai tsarkake najasa eh ruwan wato marmaro shi ma ruwa da yake bugowa ta marmaro shi ma ruwan tsarka ne kuma zai tsarkake eh kuma zai tsarkake wato najasa eh haka nan ruwan da yake cikin rijiya eh ruwan da yake cikin rijiya shi ma ruwa ne tsatsarka akan kansa kuma zai tsarkake wato najasa haka nan ruwan kogi eh ruwan kogi shi ma ɗahirin tsarka ne Mm, kuma zai tsarkake abin da yake na najasa mm, duk wa'annan ruwa ya tsarkaka ne marhaba na'am wa ma guyyira launuhu bi shay'in duk dahir wanda aka ce kuma wato ruwa tsarka zai tsarkake najasa to kaga za a yi alwala da shi kuma za a yi wanka da shi ma'ana dai za a yi abubuwa wato na ibada da shi duk abin da ya shafi ibada to za a yi da shi Aha.
wa ma guyira launuhu bi shay'in dahirin halla wato fihi ruwan da aka canja launinsa Mm, ruwan da guyira ko guyira ruwan da wato guyira launuhu aka canja wato launinsa eh bi shay'in dahirin ɗahirin tsatsarka ma'ana ba launi kawai ba eh ko aka canza launinsa ko wato ɗanɗanansa ko rihinsa warinsa shi yasa wato wannan can da shebe shi da wani abu da shi yasa wasu malaman suka ce idan gishiri ma ya zuba ba za a yi alwala da shi ba eh don dogaro da wannan wannan wannan nassin amma alal mashhur za a yi amfani da shi shine malam ya ce duk wanda wato aka canja launinsa da abin da yake ɗahiri ɗahirin tsatsarka ne halla fihi da ya sauka fihi a cikin ruwan fa zalika al-ma'u dahirun wannan ruwan zahirin tsarka ne ghayru mudahirin amma ba zai zama tsarkaka- mai tsarkakewa ba fi wudu'in a alwala aw duhurin au duhurin ko tsarki aw Ka gani?
zawali ko najasatin kusa da najasa ka gani ba zai tunda dai wani abu ya sauka a ciki ya sauka a kansa ya shiga cikinsa Mm, to abin in ɗahiri ne in tsatsar in najasa ne in najasa ne abin da ya sauka to ya sunce masa ya sunce wa ruwan tsarkinsa kuma ba za ba zai sunce wato ba zai ba zai gusar da najasa ba masalan ba za a yi tsarki da shi ba ba za a yi alwala da shi ba ba za a yi wanka da shi ba idan kuma abin ɗahiri ne to ka gani to bai sunce wa ruwan tsarki ba amma kuma ba za a yi amfani da shi wajen ibada ba misalin ba za a yi amfani da shi ko tsarki ko alwala wato ko wan- ko wanka ba Ehem.
wa ma gayyarathu an-najasatu Eh?
wa ma gayyarathu an-najasatu kuma ga yaratu da za su to abinda wato wato wato kaga nan da yake cewa wato idan shi ruwa tsatsarka ne eh idan ruwa tsatsarka ne wato sai wani abu wanda yake ɗahiri ya shiga cikinsa eh kuma kabir ga wannan abu nan ƙasa ɗan ja mana mu ji shi Anas- kuma nistan ja malai ce wanda ya istinja ya yi tsarki da shi wannan ruwan to a ada istinja ya mai da wato istinja ya sai sake shi eh domin idan ya tsarki da shi eh wato kamar wato a ce wato najisa ce kamar najisa ce ta hau kan riga sai aka ɗauko ruwan da kullun koko ya waɗa ciki sai aka wanke ka gani to da aka wanke najisar da take kai an wanke ta ta tafi amma hukuncin najasar yana nan a cikin rigar ma'ana najasar ba ta bar rigar ba duk da ainihin najasar babu shi amma wannan najasar manajasiya wannan tufar manajasiya ce sai an samu ruwa mudulaki an wanke wannan wajen da shi sannan za a iya ibada da shi an gane ko eh
wa ma najasatu falaysa bi dahirin wato wanda kuma najasa ta jirkita shi to kuma ta gayyara shi ta- ta jirkita shi ta jirkita kamarsa ko launinsa ko warinsa eh alaisa bi dahirin wannan wato ba zai zama ruwa mai wato tsarka ba wala wala mudahirin mutahirin wala mai tsarkakewa da gairi ga waninsa shi kansa ba tsarka ba ne kuma ba zai wani abu ba zai mai da wani manajasci tsarka ba eh wa qalilul ma'i to kaɗan ɗin nan- kaɗan ɗin ruwa yunajjisuhu qalilun najasati kaɗan ɗin najasa tana najasta shi ruwa kaɗan ɗin najasa ko gaga ta zuba ta najasta shi wa illam yutu wa illam ko tugayyiru da bata canja kamarsa ba ko launinsa ko da bata canja launinsa ko ɗanɗanansa ko warinsa ba Mm. wa qillatil ma'i ma'a ihkamil ghasli sunnatun shikenan malam kuma shikenan sai shi kuma ya- ya fara mana wato bayani wato kaga ya gama wancan magana akan wato ruwa da hukunce hukuncen ruwan wato wanda za a iya amfani da shi da ruwan da ba za a iya wato amfani da shi ba shikenan malam sai kuma ya shiga zai mana bayani wato shi ya ya kamata wato mai alwala ko mai wanka ya ya ya kamata ya yi amfani da ruwan eh ka gani yake cewa wa qillatul ma'i karancin ruwa ma'a ihkamil gasli tare da kyauce algasli wanke inda duk zaka wanke in alwala ce wanke gabobin da zaka yi ruwan ya zama kaɗan kuma ka kyauce wan- wato wanke su in wanka ne ka zama ka taƙaita ruwan ba kai ba kai ɓannar ruwa ba zama ruwan taƙaitacce sannan kuma ka kyauce wankan shine yace bu a ihkamil gasli ko na ma'a wato tare da ihkamil gasli kyauce wato wankan sunnatun sunnatun sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama
wasarrafu minhu guluwan barna minhu daga ruwan guluwan ta kurara ruwa guluwan shishigi ne wa bid'atun kuma bid'a ne
wa qad tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi muddin hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala bi muddin da mudu wa huwa waznu ridlin wa huwa waznu rudli shi mudu shine awar rudli wa sulusin da sulusun rudli wata wata dahara bisa'in ko eh ta dahar mai wanka bisa'in bisa'in wa huwa ruwa shine arba'atu wato amdadi sa'a guda ɗaya huwa arba'atu amdadi shine mudu wato hudu bi muddihi alaihi salatu Mudun sa wassalam alaihi salatu wassalam yace qad tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi muddin ko Mazala ya alwala da ruwa wato mudu ɗaya. Mudu ɗaya shine awon rudili da sulisi ko?
Mm.
To, ya za mu yi wannan? Awon da sulisi. Duk waɗannan abubuwa da za a faɗa ma'aunai ne. Ma'aunai ne. Shi rudili abin awo ne. Eh, shi ne wato ana son a fahimci wato abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi don a yi koyi da shi. shine hikimar da aka kawo aka kawo wannan kuma abubuwan da za mu yi bayani a ji kowace al'umma tana da irin ma'auninta yanzu mu nan a ƙasar mu ta hausa in an ce ana neman abin awo ai na bogaji za mu ci daga baya kuma aka sami wannan ƙaramin na bogajin Eh, ko da ke da asalin kwanan sarki ma ake ce masa don kamar yadda muka samu labari wato damun da can sarki shi yake raba wa kasuwanni kwanan awo ba a yadda mai awo ya sai kwano a wani waje ba ya amfani da shi saboda kan a samu ha'inci to daga fada ake kawo kwano a ba sarkin kasuwa duk a raba ma'auna to da wannan za su yi awo shine ake ce masa kwanan sarki to yadda muke da kwanan sarki a nan muka san kwanan sarki haka ko ina suke da nasu kwanan awo yanzu kamar muka je kasashen larabawa suna da abubuwan awo kala kala kala kala kala wanda yanzu za mu yi bayanin wasu a nan a takaice eh yanzu misali kaga an ce manzo Allah ya yi alwala ka gani mu in ba dan albarkacin musulunci ba ai da ba za ma mu san mudu ba ba za mu san mudun nabi ba saboda ana amfani da shi da sallah ana fitar da wato fidda kai ko shi yasa har muka san wato mudunnabi to wannan mudunnabin to shine aka ce manzo Allah cikin sa manzo Allah ya alwala da shi to waɗansu ba mudun ne da su suke awo ba kuma wanka da manzo Allah zai wanka na, na wajibi shi wannan mudunnabin awansa guda hudu ya yi wanka da shi to wanda ba su da wannan mudin to shine ake kwatanta musu yaya mudin yake akwai wanda ma'auninsu ruduli ne to shine malam ya ce musu wa huwa waznu rudlin wa sulusi wato da sulusin ruduli ma'ana in kana so ka samu cikakken mudi a gurin masu ruduli kamar ka je irin kasar su sham to ma'auninsu na ruduli sai an ƙara sulusi shine zai daidai da mudu wanda shine abinda manzo Allah ya lura da shi to akwai kuma masu ukiya an ka tafi Baghdad su kuma ma'aunin su shine ukiya to duk fa wannan ana yi ne dan a san me manzo Allah yi sai aka ce to shikenan wa rudlu rudli shi kuma ukiya goma sha biyu shine rudli ukiya goma sha biyu shine ruɗuli rubu'in ruɗuli shine ukiya hudu idan ka haɗa ka samu ukiya goma sha shida kenan shi fa ukiya ɗin abu ne da ake sassaƙe shi sassaƙe shi ake ma'auni ne ake zuba sai a juye a zuba sai a juye inda ka san wato abin da muke awo da shi irin ya cafiya ake cewa ko wato da ya ya ƙananan nan eh to shi kuma awon su ne sai ka samu guda goma sha shida kana zuba kana juya sannan zai baka awon ruduli da sulisi sannan shi kuma awon ruduli da sulisi ya baka awon mudu mudu kuma shine abin da maza Allah ya lura da shi a ci gaba ko na a bai kai gwamnan madara ba Ɗan ƙarami.
ai ba zai kai gwamnan madara an ce ba guda goma sha shida shi zai baka cikin mudu to gwangwanin madara kwaya hudu biyar ma ai sai ya cika mudu ai bai kai shi ba haka yake na wato sassaƙa shi ake Ɗan da ƙarami ne.
ma'auni ne tun na zamanin da Kamar tasa.
wato ake sassaka shi da da itace Akwai wata sai a 'yar tasa da rarrake shi eh akwai wata 'yar tasa da ake ta yi kamar da. eh, da- eh eh, karama ko eh to kamar ta yake eh to ita ce ukiya to ukiya goma sha shida ita ce awar da silisi awar da silisi shine mu shine mudu shine abin da manzala ya shi to wa'annan a gurin masu mudu ne da masu rudili da masu ukiya na'am kai eh, eh, Wani ma ya fi santilita 60 mudu.
wani 50 Wani ma ya fi mu ne.
ba ba ba yi da kai shi fiya wata Mm.
kawai kowa yana auna yadda yake so kawai ya siyar eh da za a ce wato an samu wato wani awo madaidaici kowa akan wannan awon yake to za a iya gane hukuncin Ɗan mudun akwai.
eh a ci gaba ko Na.
sai masu kwaya suka ko Mm. Zarra.
masu awon kwaya su kuma su ko masu kwaya su ma ma'auni ne sai suka zo sai suka ce to mu da ba mu da mukiya ba mu da yawan kudin jesus ba mu da mudu da me za mu san abin da ba za a ba shi sai aka ce to wani kuki ya tu kamsu ba mu san abin da ba Mm.
ba ku kukiya ta kunshi aunu kwaya guda hamsin da misali ma'ana misali shi ne kwaya hamsin kuma a ɗau ɗaya a cikin hamsin ɗin a raba shi Biyar.
gida biyar a ɗau kwaya biyu a haɗa
Oh.
Eh, masu tana ne masu yin kwaya ba, Mm.
eh, sai masu tana ne. Sai masu tana ne su zama kujeru da ba ku da kuya. Eh, ba mu da Ruɗe.
kuɗi sosai, ba mu da kuɗi, ba mu san abin da ya faru ana ba shi. Sai aka ce, "Kuɗi ya ku, ashirin da ra'ayin ma." Mm.
wasu misali kan ko iya ta kunshi shirin da rahima wasu misali kan duk kukiya da duk ma'aunin kukiya ɗaya eh wato duk ma'aunin kukiya ɗaya to sai an zuba ma'aunin dirhami goma da su misali dirhami su misali shi ne aka samu kuma a duk dirhami Mm.
don ta bin haɗa adadin shi dirhami adadin zai ba ka yawan kenan zai ba ka dirhami ɗari da saba'in ko Mm.
ɗari da saba'in da sulsani ka gani ko Mm.
da sulsani eh, ɗari da saba'in da sulsani sai an samu makonin dirhami ɗari da hamsin da saba'in da sulsani dirhami shi ne zai ba ka ƙungiya goma sha biyu ƙungiya goma sha biyu zai ba ka kuɗin sulshi Mm.
sai
Ah, that's fine.
masu kwaya suka zo su suka zo domin da ba mu da jirga ba wani zirra ne Ah.
ya ka mu da nau'in iya ba mu da nau'in ba mu da mutu mu ba mu da son san me ba za a yi shi ne aka ce musu ba da ra'a ba su da kusa Mm.
zirra ne ya kusa ma a rufe ya kusa da kusa Mm.
ya haɗa misali ko Ah.
kaga hamsin da misali So, to ɗari da saba'in shi ne za a yi samu
well, da aka aka a na rubuce da tunda ba na rubuce ke nuna ba mm.
Eh? dubu takwas da ɗari shida ko Mm. That, that.
da ɗaya sai kuma salasata na alaihi salam
kowa a wannan kiyasin kowa ya san kiyasin da auren suke ci a sassu sun san mai mazala ya mai mazala a nan bayan masu masu gudu sun san mazala da gudu yana kuma sun san da gudu kuma mazala ya wanka mm ko mm masu rukuni sun san abin da mazala ya wanka shi ne rukuni eh su ne su rukuni oh sun san wannan awon shi ne abin da mazala ya wanka garin masu kokiya su kuma sun san duk da wasu ɗan raye a zurra ci ramin kokiya goma sha shida ma'aunin kokiya goma sha shida shi ne abin da wasu ɗan raye a zurra ci masu dirhami su kuma sun san abin da wasu ɗan raye a zurra ci dirhami ɗari da saba'in da kosani mm
su kuma masu kwaya sun san abin da wasu ɗan raye a zurra ci ma'aunin su baya dubu shida da ɗari ɗaya da talatin da hamas. Ana da yau mm dubu dubu takwas shida dubu takwas a dubu goma da ɗari shida da yau.
mm da ɗari ɗaya dubu goma da ɗari shida da Baya.
talatin da hamas. Da ma dubu Ah.
za a wani
idan mu mu yanzu mu a a masu a masu a- a su masu wani kwaya kuma ga mudun ma yanzu akwai shi a mu masu gode ne masu na ce mudun ma yanzu gashi akwai shi
mu a masu kwaya ko a masu mu masu kwaya ne Muna da mudu gudu a masu gudu ne.
mudu ne da mu gashi nan Mu da gudu za mu yi amfani da su.
an kabir ma har ya zo da shi wajen tafsir Wa'annan ma'auna za mu faɗa wa ya san su.
Mm.
dukkan ma masu karatu kawai waɗansu ma karanta su suke waɗansu suna karantawa ne amma saboda ilimi ne da a san shi amma ya yake ya yake wasu ma su sani ne amma duk abin da muka samu muka sani shi ne rubutu shi muka sani saboda an zagi amfani da shi zagi Mm.
duk wanda ya tambaye mu da awon ne ba za a yi bara ne ya za a san gwagwagon ruwan da ba za a yi bara ya ce mu ɗaya ko kuma aka tambaye ka me ya awon abin da ba za a yi wanka da shi ya ce mu ne kwano ɗaya shi ke ya isa kula ko kula kula to wani ma kula ba sai da shi ne ba ai kula da yara yin ba ba sai kula na wani da amfani ha sai ta fiye wata ta ruwan Wanda sama ba- da- da kula sai ce, ta kuma to a yi kula ko?
eh, Amma kula ta ƙasa, ta ƙasa ne sun tsaya da su.
sai ce yaran yanzu ka ce kula kawai wannan Yamma wani za su kula,
na fiye wata suka ce rana,
sai ta zuba fiye wata sai zuwa da zuwa ba su iya zuwa
na ba ɓogo ba ne ta ƙasa da santa ba.
ba
Kula ke da, kula duk a masallaci da ita Mm.
da duk masallaci da ita ake kai ai da ba zuwa da- ba yin su biyu ne, za mu yi ba.
yan ƙanana da Corona mai sanyi ko mai lafiya.
To ban sani ba ko za a ɗaya littafin wa daharatul buqati batun aka yi maka lau ya zama kenan kowa sai ya yi wanka da sa'a ko kuma sai domin wani za a samu sa'a ba zai ishe shi wanka ba ko kuma mutu ba zai ishe shi alwala ba to saboda yanzu wanda ya yi fiye da mutu kenan yadda dai abin zai kasance Eh, eh. Ai, ya- Zama- zamanin da yanzu aka maka lau zamanin da sai an tantancewa zamanin da sai an tantance an sto an sto
aka maka lau wani irin zamani ne yanzu sai ya yi wannan abubuwan kawai sai a yi ta kacibin da shi wani kawai sai ya tare shi ya ce ai magana da mu ka yi wuya da wuya kowa ya yi
yawwa ba shi dai ga abin da yi a sara ba zai yi ba
Nufin za ta yi ko an fara. Wani satin an fara?
a ba fara ba Hmm, saboda a Hmm, rabin bokitin ba.
da aka nakala sai faɗakarwa ta biyu kuma malan mutane a yanzu tunda a da dai abin da aka fi alwala da shi da ko dai gwan- gwangwani ko dai da can ana cewa kasko ko wanda za a sa hannu a zilmiya a ego a dai aka zo ko wanda za a tsayayo kamar buta da sauransu to yanzu yawanci da an bar wannan kawai da fiye wata ake alwala to sai nake ga kamar masu yin alwala da fiye wata ba kowa ne yake cika alwalarsa ba saboda an zo an riƙe ne da fiye wata ana wanke nan kaga ba a wanke kan yatsu ba an da wannan to da ire akwai kurakurai da yawa wajen alwala da ba a ajiye shi a ƙasa wajen wanke fuska da akwai matsaloli wanda mutane ba su alwala da fiye wata yawanci ba ta cika in ba wanda ya damu da ilimin abin zai tsaya eh tsatsaife
Hmm,
ainihin yanzu wai wahala ce yanzu sauki ake so ya Sauri.
fi sauki gaggawa da gaggawa kuma.
an samu in ya fito da alwala to ake yin su eh eh magana sauki da kuma magana su wato su kan alwala da ai ba magana sauki abin da aka ce ka yi ke yi eh kuma na kaga da an ce sauki ake bi to ai kuka ka mu ya bashi amma haka kuma ake so mata ne ko ne alwala da yare da ɗan da ɗan alwala kuma ya cika wato alwalarsa a shi da yake sa ya ƙara turgura ba Mm, Eh, duk kowa ya cika gurarsa mm, Eh, kuma idan ka iya wata za ka yi za sabon abu iya ciki Eh, ba sai duka ko wani abu da zai iya za ka iya ajiye shi tana riba tana amfani da ɗan da tana tana wanwankewa tana jijiyar inda aka ce a wanke nan wani nan ma kaga a so ake yi a ɗaɗa don wannan takurar takurar shi ma da zuwa wato goro ya same shi in dai ba a ce babu nutsuwa to ka ga yin wannan wani za su samu gaskiya.
amma a takaice dai abin da nake so da kuma duba kuɗinta idan tsarki bai inganta ba to alwala ba ta inganta ba idan alwala ba ta inganta ba sallah ba ta inganta ba idan aka je lahira sallah ba ta inganta ba da aikin da aka yi bai inganta ba to da hadisi ne mai kace da alwala da cewa farko abin da za a yi tsari dan da kiyama a kansa shi ne sallah idan sallah ta cika aka samu kowane sallah sauran abubuwan ba wani da ya karu ko da salatu imamu din Mm, ba ba ba mm, wanda ya kafa ga kare ya ce ki ciki eh shi yasa ma na farko ne ki shafa alaihi ayyata a hako mm, ayyata a hako da salati ta dai ba ta shi sosai ya san gara da wani musulmi mm, misali za su ya hakan gada da gona ko su ya ce ka cin da ma gida ko ya zo suna da wata riga cin da take cike ji da su ya wani su ko za a gada shi kana da gawa ai kuma da gawa da kana da wani su zama ta so ba mm, ka tsaya da abin da aka nemi ka yi ka tsaya ka tsaye da shi ka yi shi a nan ba a nan da yake aiki ba in aka kula da ba aiki Wasu a cikin magana.
Lahira ba wa yi. Abin da kake nema daga nan za ka neme shi ka same shi. Amma duk nan da mutum ya ci, to aikinsa ya ƙare an rufe wani shafin. Abin da duk ya shuka shi ne zai isa wa. Wanda zai ba taɓa jin an ce wani ya ce ya ya ba ni labari da. Ya ce abin da ya je ganin kuma abin da ya samu. Ko na haɗu da suwa da ba a ce ba. Yau da ya yi wa.
Minti goma sha biyar.
yanzu da minti tara
Lokaci ya nan shi ne gidan aiki mai da shi mun islam Allah.
ranar shi bayan kasa kusa da juma shi kusa ya ce aliyu ba amur wala isa wani da isabu Wala amal.
wala amur ko ba ba ba ba ba aiki domin sai isa yau kuma ba shi sai Sai isa aiki.
Yasa duk wani yaron da mutum ya kamata ya haɗa ya bada sa ya yi shi a nan zai yi shi amma ba zai ci zai ci zai yi ba yaron ya ci kuma yana kan ɗani
Subhanallah.
na gyara Amin.
ya san Alhamdulillah, eh, lokaci ya yi.
wani magana ce ta kofi ko a shi dai kofi shi yake shafa Eh, za mu zo magana kai ba mu za mu halatta su ana kofi ko Eh, wani ake shafa da kofi da jaurari wani ake kuma da kofi shafa ba ya ce a ja ba kan kansa amma akwai kofi wanda ba mu guda da misali a kan shi a'a sarkar rukura al'adar ta zo zama maka tana cikin tsakiyar lokaci eh za ka da ba da ya ce eh a'a kuma eh a saurara
Yeah.
da
Like him.